jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma sha uku ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara duk da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha biyar ga watan oktoba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 gashi kuma allah ya sake maishe mu don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na imamul munziri in ba ku manta ba muna cikin babu tarhibi minar riya babi mai bayani game da tsoratarwa da gariya ko shekaran jiya mun aje dangane da hadisin abu huraira wanda yake hadisi ne bai inganta ba inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku nemi tsarin Allah daga jubbul huzni rijiyar bakin ciki sun ka tambaye manzon Allah me rijiyar bakin ciki yace wani rafi na cikin wani rafi ne cikin wutar jahannama kullun safiya jahannama na neman tsari gare shi akalla sau ɗari. ga wata ya ce sau 400 kaga Allah ya tsare mu daga wannan rafin an ka tambaye shi manzon Allah su wane ne za su shiga wannan rafin yace makaranta masu riya ga ayyukansu ma'ana malamai masu riya ga ayyukansu Allah ya tsare mu daga riya nan mun ka tsaya ko to ci gaba dai yace warawahu aidan an ibn abbasin radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم لواديا تستئذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة وإد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحامل كتاب الله والمتصدق في غير ذات الله والحاج إلى بيت الله والخارج في سبيل الله قال الحافظ رفع حديث ابن عباس غريب ولا الله موقوف والله أعلم hadisin mu na farko yau duk dai ci gaba dai da bayanin haramcin ko kuma tsoratarwa da gariya yin aikin ibada ko faɗin wata magana ta ibada ko ƙudurta wani abu na ibada ba don Allah ba ba shine riya ba ya ce warawahu aidan kuma dai shi wanda ya ruwaito hadisin da ya gabata wane ne na ƙarshen da ya ruwaito hadisin mutum uku sun ka ruwaito shi kamar yadda ya ce na farko tirmizi ya ce rawahu tirmizi wabnu maja sannan na ƙarshe ya ce warawa hudabrani fil ausad da na hauhi kaga muna da mutum uku da tirmizi da ibnu maja da imamu tabrani sai ya ce warawa aidan don haka yanzu lamirin warawa gawa zai koma ga tabrani don me domin shine a ƙarau makurin kun fahimta yace warawahu aidan an ibn abbas radiyallahu anhuma hayya da shi imam dabrani yarda Allah tabbata gare shi Allah shi mai rahama ya ruwaito wannan hadisin an ibn abbas daga dan abbas wancan daga abu huraira kun fahimta ya sake ruwaitowa shi dabrani daga dan abbas annin nabi sallallahu alaihi wasallama kal shi kuma dan abbas ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ce inna fi jahannama lawadiyan lalle cikin wutar jahannama hakika akwai wani rafi tasta'idu jahannam wutar jahannama tana neman tsari min zalikal wadi daga wannan rafin fi kulli yawmin cikin kowane yini arba'a mi'ati marra sau 400 subhanallahi wutar jahannama jama'a duk addu'ar mu ba Allah ya kare mu daga wutar jahannama ba to ita kanta wutar jahannama saboda bala'in wannan rafin cikin ta yake amma kullum garin Allah ya waye kafin rana ta waye tana neman Allah tsari Allah ya tsare ta daga sharrin wannan rafi sau 400 subhanallahi rafi ya baci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inda zalika alwadi an yi tattalin wannan rafin ne lil mura'i na ga masu riya kai riya dai ta, ta kai illa jama'a an yi tattalin wannan mugun rafin ne lil mura'i na ga masu riya min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da cikin al'ummar annabi musulmi kenan musulmi masu riya su an kawo tattalin wannan rafin ga sunan waɗanne da cikin al'ummar annabi la hamil kitabillahi ga wanda a ɗauke da littafin Allah alaramma kenan alaramma wanda yake ga Allah ya bashi littafin Allah ma bai aiki da shi karatun ma yana yi ne don riya to irin wannan alaramma kun ji masa gobe kiyama cikin wannan rafi Allah shi kare mu don karatun da yayi na Qur'ani yayi amfani kaga bai ba wani mutasaddiqi fi ghairi zatillahi sannan da wanda ke bayar da sadaka amma ba saboda Allah ba da alhaji bukaɗi mai yin sadaka ba don Allah ba don me saboda wata manufa ta duniya kila ko don siyasa ko don a ce mai kyauta ko don a ce sabbe ne ko don wani abu dai duk dai sadaka ba ibada ba ce to don mai yin sadaka ba don Allah ba shi ma makomarsa wannan rafin wal hajji ila baitillah da wanda ya tai hajji zuwa ga ɗakin Allah shi ma ya ce wurin aikin hajji ba don Allah ba subhanallah ana hajji ba don Allah ba ana yi ana hajji don riya an kai karatun qur'ani don riya bale hajji riya ta shiga ga sallah ta shiga ga karatun qur'ani kowane aikin ibada riya na shiga gare shi kun fahimta hajji ibada ne ko ba ibada bane haka ibada ne don haka sai fa an yi da hattara na faɗa muku tun wancan sati sai an yi da hattara to yanzu tun dare yana shiga ga hajji jama'a wanda ya ce hajji ba don Allah ba shi ma makomarsa wancan rafin mugun rafi ya za mu yi game da mutanen da in sun ta aikin hajji da bakin airport ya kasalfi sai ya turo ga nan bisa hanyar mata zuwa ƙasa mai tsalki sun shigo ko ba su shigo ba ana isa king abdulaziz international airport jidda sai a koma ɗauka a koma turowa ga nan mai iso king abdulaziz international airport ko kuma mai iso airport ɗin madina in an ka shiga cikin gari an ka yi wanka an ka isa masallaci sai ya shiga masallacin annabi ya koma ɗauka ga mu cikin masallacin manzon Allah jama'a akwai element ba mu iya yankewa mu ce don riyayi amma dai akwai element na riya ana yin nasiha ga masu irin wannan su ji tsoro kada da ya ta shiga kun fahimta domin riya al'amarin zuciya ne don haka ba mu saurin yankewa amma dai muna yi musu gargaɗi su ji tsoro kada su riya ta shiga Allah ya tsare mu da gariya haka yan an ka tahimina an ka sa harami an ka tahimina sai a ɗauki hoto kuma a turo yan an ka tayi arafa a turo yan an ka tayi musdalifa in ya ɗauki duci ma zai jiwa ɗan uwanai sai a ɗaukai hoto ga yanan zai jifa mai gida ne wata shekara yana tsammanin tusa na ansabin ne ajin tusa na ansabin wurin jifa shedan wata mace yan sakkwato ne sai ta haɗu da wani mutum nan ta ce la gawa ne ya zo jifan mai gida ne wasu gaskiya bai kamata su je shedan ba to mi shaidan kai wanda ba su yi a to ɗaya ne wayo Allah ya shiryar da mu to shi na kun gani da wanda ya ta hajjin ɗakin Allah shi ma ba don Allah ba shi ma makomarsa maimakon Allah ya bashi aljanna me ya sakamakon wanda ya hajji mabruri hajjin mabrurun laysa lahu jazaa'un illa aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajji mabruri bai da sakamako wurin Allah sai aljanna to akwai wasu alhazzai waɗanda ba aljanna Allah zai basu ba mugun rafin can Allah zai basu hajji yayi albarka Allah ya tsare mu wal kharij fi sabilillah da wanda ya fita jihadi cikin daga tafarkin Allah jama'a kuma an ka kashe shi wurin jihadin ba ita ce shahada ba shahidi me sakamakon sa wurin Allah direct admission zuwa aljanna to amma akwai shuhada'u waɗanda na fita wurin jihadi cikin ɗaga kalmar Allah kuma an ka kashe su wurin jihadin amma ba aljanna Allah zai ba su wancan mugun rafin Allah zai sa su ashe su wane ne waɗanne irin shahidai wanda ya fita jihadi ba don Allah ba ya fita ne domin domin ya nuna zarunci da kokari a ce mai zarumi ma'ana sanda duk da kai aikin ibada ba don Allah ba makomarka shine wancan mugun rafi Allah ya tsare mu qala al-hafiz hafiz wane ne hafiz anan hafizul munziri shi mawallafin littafin ya ce rafu hadisin na abbasin ɗaukaka hadisin ɗan abbas menene raf'i mai hadisi marfu'i wanda an ka ɗaukaka zuwa ga annabi ko ya ce to ɗaukaka wannan hadisin ɗaukaka hadisin ɗan abbas garibun abu ne garibi me garibi ga yaren malaman hadisi binda mutum guda ya ruwaito in ku ba ku ba da amsa ina zuwa da bulala hafizul munziri ya ce rafa hadisin na abbasin ɗaukaka hadisin ɗan abbas zuwa ga annabi ma'ana mayar da hadisin ɗan abbas marfu'i garibin abu ne garibi ma'ana mutum guda ya fitar da shi a matsayin marfu'i wala allahu mawqufun zai yi hadisin ɗan abbas mawqufi ne haka yake wallahu alam da hadisin ɗan abbas dai hadisi ne da ifi kun fahimta hadisi ne da ifi sai hadisi na gaba yace wa annabni mas'udin radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه تبارك وتعالى مغانا تاباج حديث من غبا an karbo shi daga Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah tabbata gare shi dan mas'ud ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce man ahsana salata duk wanda ya kyautata sallah haitha yarahun nasu lokacin da mutane ke ganin sa in yazo sallah cikin mutane ko inda mutane ke ganin sa sai ya tsaya yayi ta irin sallar annabi ba ya ce sallah mai kyau ba sai ya kyautata wa asa'aha amma ya munana ta ya munana sallah haifu ya halu lokacin da ya wofinta ya zan shi kadai amma in yana shi dai kakkaso gani yadda yake sallah to fatilka yin haka nan istihanatun wulakanci ne istihana bi harabu da ya wulakanta ubangiji ne da ita tabaraka wa ta'ala wulakanci ne da ya wulakanta ubangiji jama'a da sallar da an kai da sallar da ake cikin jama'a da wanda kake kai dai duk don wa kake yi don Allah to ashe tunda don Allah kake yi don me in kana yin sallah inda mutane ke ganin ka ka kyautata ta amma in kana yi kai dai kai kotun kurciya kai ta bere bere riya ta shigo ko bar shigo ba kaga ta shigo ashe kenan kyautatawar da kai lokacin da mutane ke ganin ka ashe ba kai don Allah ba don in don Allah haka to ko yanzu da kake kai dai ya kamata kai don Allah na ganin ka ashe sadda kake cikin mutane ka kyautata sallah kai sallah mai kyau ashe wannan kyautatawar da kai ya nuna kai ne don mutane domin da kake banta yanzu mutane ba su ganin ka sai kai yadda ka ga dama to shine sai an ka ce wannan wulakanci ne da ya wulakanta ubangiji ne tabaraka wa ta'ala ya nuna kenan mutanen da ya kyautata sallah saboda su sun fi girma a wurinsa daga ubangiji kun fahimta kaga duk dai wannan wannan menene nuna mana irin munin da aggariya Allah ya tsare mu da gariya rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya rawaito wannan hadisin fi kitabi al-musannaf cikin littafin sa al-musannaf wa abu ya ala haka abu ya ala shi ma ya rawaito wannan hadisin kilahuma dukkan su su biyu da abdurrazzaq da abu ya ala min riwayati ibrahim ibn muslim al-hajari sun fitar da wannan hadisin ne daga riwayar ibrahim dan muslim al-hajari an abil ahwas shi kuma ya karɓo daga abul ahwas anhu shi kuma abul ahwas ya karɓo daga dan mas'ud kun fahimta warawahu min hadhihi tari tari ibn jarir tabari haka ibn jarir tabari shi ma ya ruwaito wannan hadisin ta wannan hanyar marfu'an aidan shi ma dai yazo da shi marfu'i wa mawqufan ya ruwaito ta hanyoyi biyu ya zo da shi marfu'i da kuma mawqufi Allah ne mas'udi akan dan mas'ud sai malla ya ce wa huwa ashbahu amma kasancewar wannan hadisin mawqufi ga dan mas'udu ya zama daidai kun fahimta to ko dai wani iri ne da marfu'in da mawqufin duka dai wannan hadisi hadisi ne da ifi domin cikin isnadin sa akwai akwai da ifi don ku sa mishi zadin sai hadisi na gaba ya ce wa an shaddad ibn ausan radiyallahu anhu annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu man sama yura'i faqad asharaka wa man salla yura'i faqad asharaka wa man tasaddaqa yura'i faqad asharaka gana ta lalace hadisin mu na gaba an karɓo shi daga shaddad dan dan aus yarda Allah tabbata gare shi annahu sami annabiya sallallahu alaihi wasallama ya kulce ya ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man sama duk wanda yayi azumi ra'i yana mai riya yayi azumi yana mai riya cikin azumin sa faqad ashraka yayi shirka wace irin shirka karama kamar yadda zamu ji riya shirka ce karama me bambancin karamar shirka da babbar shirka babbar shirka ita ke fitar da mayyanta daga addini kwata-kwata amma karamar shirka babban laifi ce amma ba ta fitar da mayyanta daga addini kun fahimta shine kawai bambancin su amma kowannen su babban laifi ne Allah ya tsare mu daga shirka to sai yace duk wanda yayi azumi yana mai riya faqad asharaka yayi shirka wa man salla ra'i haka wanda yayi sallah yana mai riya faqad asharaka shi ma yayi shirka wa man tasaddaqa haka wanda ya bada sadaka yura'i yana mai riya faqad asharaka yayi shirka duk yin riya ga waɗannan ayyukan shirka ne kaga ashe riya kenan na shiga ga azumi dangane da wannan hadisin riya na shiga ga sallah riya na shiga ga sadaka riya na shiga ga kowane aiki na ibada Allah ya tsare mu daga riya rawahu al-baihaqi fi shu'ab al-iman imam al-baihaqi ya rawaito cikin littafinsa shu'ab al-iman min ɗariƙi Abdulhamid ibn Baharam ta hanyar Abdulhamid ɗan Baharam an shahar ibn Haushab daga shahar ɗan Haushab wasa ya ci wannan hadisin da sannu zai zo a tamma min hada wato mafi cika daga wannan insha Allahu ta'ala zai kawo hadisin shahar ibn Haushab in full kaga kenan nan killowa ɗaya ne yayi guntuwa ne kawai yayi bai kawo shi in full ba yace to hadisin zai zo in full da tsawo ne insha Allah ta'ala amma dai wannan hadisin hadisi ne da ifi kun fahimta ku sa mai dadin shi ma hadisin mu na gaba yace wa an rubai ibn abdurrahman ibn abi sa'id al-khudri an abihi an jaddihi radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisin daga rubai ɗan abdurrahman ɗan abu sa'idin al-khudri shi rubai ya karɓo an abi daga babansa wane ne babansa abdurrahman ibn abi sa'idin al-khudri an jaddihi daga kakansa wane ne kakan rubai shine abu sa'idin al-khudri kun fahimta qala shi abu sa'idin al-khudri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yarda Allah tabbata gare shi ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito inda muke wa nahnu natazakar natazakarul masih dajjal mu kuma muna ambatar muna magana game da masihud dajjal kun san masihud dajjal ko masihud dajjal dajjal wanda zai bayyana karshen zamani Allah ya tsare mu daga gare shi wanda zai zuwa ya batar da mutane mun yi ahadisul dajjal cikin riyadus salihina kun tuno su to Allah tsare mu daga dajjal annabi ya ce a zanka karatun aya goma na farkon suratul kahfi suna kariya daga dajjal in kana karatun su koda dajjal ya riske ka ba zai fitine ka ba Allah ya tsare mu daga fitinar masihud dajjal to Abu Sa'id al-Khudri yarda Allah tabbata gare shi yace manzon Allah ya fito inda muke wa nahnu mu kuma natazakaru al-masih dajjal muna ambatar masihud dajjal ma'ana muna magana muna cece ku ce muna tattaunawa game da masihud dajjal shine muzakara faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum kuna son in ba ku labari bima huwa da abin da yake akhwafu alaikum mafi tsoratuwa gare ku in diguna min almasihid dajjal daga masihud dajjal matse ba kowane musulmi na gudu ne ba har annabi ya ce mu roƙi Allah tsari daga masihu dajjal saboda me saboda fitinonin da zai zuwa da su ya rabu mutane da imaninsu to shine ko da annabi ya fito muna muna tattaunawa game da shi sai annabi ya ce kuna son in faɗa muku abin da nufi ji muku tsoro bisa ga masihu dajjal abin da ya fi fitina kenan gare ku daga masihu dajjal fa qulna bala ya rasulullah sai mun ka ce eh ya rasulullah muna so fa qala sai annabi ya ce ashirkul khafi shirka boyayya subhanallahi shirka boyayya menene shirka boyayya kenan annabi ya fi ji mana tsoron shirka boyayya bisa ga masihud dajjal ko ko dai ba fitinar masihud dajjal zai zo da fitinoni masu yawa ko ya kafirta mutane ya zan su biyan mutane da ya su rabu da addini sai annabi ya ce to akwai abin da nufi ji muku tsoro bisa ga masihud dajjal menene sai ya ce a shirkul kafi shirka boyayya ashe shirka kuma akwai bayyananne akwai boyayya sai sun sai annabi ya musu bayan me shirka boyayya yace an ya kumar rajulu mutun ya miƙe fa salli shi sallah fa yuzayyinu salatahu ya kawata sallarsa lima yara domin abin da yake gani min nazarin rajulin na dubin da wani mutum ke yi mai in ya tashi sai ya sallah sai ya ga wani nan na kallon sa sababi ya kallon da wancan kai mai sai ya kawata sallarsa ya tsaya ya sallah mai kyau kun fahimta don me da ya kawata sallar ya kyautata sallar saboda dibin da wancan kai mai don a ce ya iya sallah me yayi kenan ya yi riya ashe kenan menene shirka karam shirka boyayya riya Allah ya tsare mu daga riya to kaga duk waɗancan ina ce muku basu inganta ba ko yace rawahu ibn majah ibn majah ya ruwaito wannan wal bayhaqi da bayhaqi fi shu'abil iman cikin littafin sa shu'abil iman wannan hadisi hadisi ne hasan hadisi ne hasan sai ku sa mai ha'un rubaihun bi dammi ra'i wa fatahil wa fatahil ba'il muwahhada dawa ra'un damma ru da ba'un mai ɗigo guda da wa ba'un mai ɗigo guda fataha ba'a da ha ko ba'a da ha bidan min ra'i wa fatahil ba'il muwahhada ba'a da ha ya'in akhir al-huruf bayanta sai ya'un ƙarshen haruffa rubai kenan ga ya'un nan wa ha'in muhmala da kuma ha'un wadda ba ta da ɗigo rubaihu wa ya til kalamu alayhi magana za ta zo game da shi insha Allah ta'ala in Allah zai kawo hadisi ne kenan zuwa gaba a tattauna game da shi kun ji wannan hadisin wannan hadisin hadisi ne hasanun ka gani me yake nuna mana illa shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi jima al'umma su tsoron shirka boyayya bisa ga dujjal duk ko irin fitinar dujjal duk dai mun karanta irin fitinar da dujjal zai zuwa da ita to sai annabi ya ce na fi jima al'umma ta tsoron fitinar shirka koya me shirka koyayya shine mutum ya kabbarta sallah ya tsaya zai yi sallah sai ya ga wani na kallonsa sai ya kawata sallarsa saboda wannan da ke kallonsa Allah ya tsare mu kagari yake na ko ya kyautata sallarsa saboda saboda saboda wancan da ke kallonsa sai hadisi na gaba yace wa amma mu ibn labidan qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم يا سامكو علينا خرج علينا النبي to kun huta yace kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama faqal ya ayyuhan nasu iyyakum wa shirkas sara'ir qalu ya rasulullahi wa ma shirkus sara'ir qala yaqumu ar-rajulu fa yusalli fa yuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadari an-nas ilayhi فذلك شرك السرائر رواه ابن خزيمة في صحيحه hadisin mu na gaba shi kuwa an karɓo shi daga Mahmud Dallabe da yarda Allah tabbata gare shi ya ce kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa qala annabi ya fito inda muke sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane iyyakum ka shedin ku wa shirka sara'ir da shirka asirce shirka asirce ma'ana shirka shirka boye shirka boye ina ya muku kashe da da shirka boye qalu sun ka ce ya rasulullah ya manzon Allah wa ma shirku sara'ir me shirka boye qala yace ya qumur rajulu fa yusalli mutun ya tsayu domin yayi sallah fa yuzayyinu salatahu sai ya kawata sallarsa jahidan yana mai kokari ga kawata ta lima yara domin abin da yake gani min nazarin nasu ilaihi na dubin da mutane ke yi mai ya ga mutane suna kallo ne ko to sai ya kawata sallata saboda kallon da mutane ke yi mai kenan don ya kawata ta saboda da saboda ya nuna musu fa zalika shirku sara'ir wannan ita ce shirka boye Allah ya tsare mu daga shirka ta bayyana da ta boye rawahu ibn khuzaima imam ibn khuzaima ya rawaito shi fi sahihihi cikin littafinsa sahihu ibn khuzaima shi ma wannan irin wancan ne shi ma hadisi ne hasanin kun fahimta wa an zai dibna aslama an abihi anna umar radiyallahu anhu kharaja ila masjid فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك قال حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليسير من الرياء شرك ومن آدى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأختياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة الله أكبر hadisin mu na gaba an karbo shi daga Zaid ibn Aslam Zaid dan Aslam an abi shi kuma ya karbo daga babansa anna Umar radiyallahu anhu cewa sayyidina Umar dan Khattabi yarda Allah tabbata gare shi kharaja ila al-masjid ya fita zuwa masallaci masallacin Madina kenan ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da Umar ya shiga masallaci fa wajada mu'azan inda kabarin rasulullahi sai ya samu mu'azum na jabalin nan inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biki yana ta share kuka mu'azana kuka inda kabarin annabi fa qala sai Umar ya ce mishi ma yabki ka ya mu'az me yake sa ha kuka qala sai mu'azum na jabalin ya ce hadisan sami'tu min rasulillahi wani hadisi wanda ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake sa ni kuka kamar ya tambaye shi mi manzon Allah ya ce Ala sai mu'az ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yasiru min ar-riya'i shirkun ek kadan ne riya shirka ce ek kadan ba sai kai da yawa ba shine al-yasir ek kadan riya ek kadan ba sai kai mai yawa ba shirka ce ma'ana riya komi zaman ta ek kadan shirka ce subhanallahi kuma annabi ya ce wa man ada auliya Allah duk wanda yayi kiyayya da waliyan Allah su wane ne waliyan Allah inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum wa lahum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaquna lalle waliyan Allah babu tsoro gare su kun ba suna bakin ciki ba gobe kiyama su wane ne waliyan Allah wa'anda babu tsoro ba bakin ciki gare su gobe kiyama yace alladina amanu su wa'anda sun kai imani duk wanda ya kira mutane su su kota mai mana ce mai yayi imani wakanu yattaquna kuma sun kaza suna biyar dokokin Allah duk wanda ya aza mutane bisa ga abubuwa na shirka ana ce mai mai takawa to kaga wayannan su ne alladina amanu wa kanu yattaquna kun fahimta su ne waliyai wani ɗariƙa da ya kira mutane su a bauta mai mutane sun karɓe shi abin bauta kuma shi ya kira su wannan waliyi ne eh waliyi ne amma na shaidan to waliyan Allah an ka ce man ada auliya Allah an ce man ada auliya shaidani wanda ya kiyaya da waliyan Allah kamar ba mu misalin waliyan Allah kamar sahabban manzon Allah madalla sallallahu alaihi wasallama su ne waliye na farko cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama don haka duk wanda ya kiyaye da wani sahabi balle manya kamar kai kiyaye da sayyidina abubakar ko kai kiyaye da sayyidina umar ko kai kiyaye da sayyidina usman ko kai kiyaye da sayyidina ali ko kai kiyaye da abu huraira ko kai kiyaye da amr ibn al-as ko kai kiyaye da muawiya dan abu sufyan ko kai kiyaye da mahaifinsa abu sufyana ko kai ƙeya da mahaifiyar mu'awiya hindu ba sahabanya bace ko kai kiya da Aisha ko kai kiya da Hafsa duk wanda kai kiya da shi da cikin sahabban manzo Allah kai kiya da waliyan Allah to ina ga mai kiya da su gaba dai katon halakakke kenan hakan ga tabi'ai almajiran su waɗanda na biyo bayan sun ka bi hanyar su su ma hakan ga tabi'ut tabi'ina mutanen nan da annabi ya washe da ta alkhairi yace khairun nasi karni sun mallabi na yalunahun sun mallabi na yalunahun duk waɗanda na bi hanyar sahabbai to duk ilawar milkiyamaci har a kawo ga ga su shehu usmanu mujaddadi ko ko har a kawo ga su imamu malik har a gangaro dai har a kawo ga su ibnu taymiya har a gangaro har a kawo ga su mujaddadi dan fodiyo duk wanda kaga yana kiya da mujaddadi dan fodiyo wannan ba mutumin kirki bane halakakke ne saboda me saboda insha Allah ta'ala Shehu Usman waliyan Allah ne mun nuna mana haka nan ayyuka ne da mun ka iskan ba mun zamani da shi ba amma dai mun iskan mu ayyuka ne kwakkallin ayyukan da mun ka samu labarin Shehu Usman ya da rubuce rubucen da yayi da irin jihadin da yayi dole ka ce wannan mutumin kirki ne ashe ba mai kiyaye da shi ko sai mutumin banza kun fahimta da sauran waɗannan biyo bayan mujaddidi Su wane ne ahlus sunna wayanda an rike da alqur'ani da littafin Allah da sunnar annabi duk wanda ka ga yana kiyaye da su wannan mutumin banza ne yana kiyaye ne da waliyan Allah kun fahimta amma katun banza ya ci to ya koshi ya yi katun waya da yana hito yana mazura ya ce shi Allah ne a ce shehu uban Allah har wasu shekannu su kira shi uban Allah har wasu shekannu su ɗauki siffofin Allah su bashi a ce lame lido wala kai kai waka wannan ba waliyi ba ne sai dai in waliyin shedan wannan waliyin shedan ne amma ba waliyin Allah ba ne don haka mu auren mu baya da kima to idan sun yi abu cewa ba san girman waliyan Allah ba wa waliyi shi wanda ya zai aza mutane ga shirka haka ce wali wali na aza mutane ga shirka ha mushriki ya aza mutane ga shirka haka ce wali don haka irin waɗannan shewannan ɗariƙa ba waliye ba ne duk wanda ya kira mutane su zo su bauta mai duk wanda ya kira mutane ga wani abu wanda an na shirka ko kafirci wannan ba waliyan Allah ba ne waliyan Allah shi ne wanda ya kira mutane akan su bi alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah ya tsaya ya bi addini gwargwadon iyawa ce kuma ya kira mutane ga addinin tsakani ne da Allah wannan shi ne waliyi to shi ne manzon Allah ce wa man ada auliya Allah duk wanda ya kiya da waliyan Allah masoyan Allah kamar masu kiya da sahabbai faqad barzallah haƙiƙa yayi fito na fito da Allah bil muharaba ga fada yayi fito na fito kun ko da yanzu ku diba buratai burutai yake ko buratai buratai ko bawa guda ne daga cikin bayan Allah bawa mai rauni daga cikin bayan Allah to ka diba Allah annabi ya ce duk wanda ya fito na duk wanda ya kiyaya da waliyan Allah ya yi fito na fito na faɗa da Allah ku diba girman Allah yanzu ina nasara take ina riba take ga wanda ya fito na fito da Allah to ba Allah ba yanzu bawan Allah guda haburatai ku diba wasu da na yi fito na fito da shi sun kai labari sun sha da daɗi to bawan Allah buratai an ka yi fito na fito da shi ba ta yi kyawo ba ina ga wanda ya fito na fito da Allah buratai fa buratai wani abu da hausa ke cewa kuwa bayan hari wai shekarun sun kai suna sambatun banza malam ya ba mu kuma su kama burata ya ce ibala da yana yana malam min da aga hannu yana ga hannun yaren burata ka ba ku kamar ku kama burata kun yi gaba da gaba da shi misa kun ka bari ya daga da wani bahu kan mai fitun lokacin bancin karya to ku ba hito na fito jama'a hito na fito da buratai ba a sha da daɗi ba ina ga hito na fito da Allah ubangijin buratai haɗa rundunar Allah da rundunar buratai wacce ta fi ƙarfi ba a ko da da rukuce ba a ko hadawa babu ko ba a ko gama su da rundunar Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa rundunar Allah ba a ko hada ta ta buratai to jama'a buratai ya fito shi ma buratai ba duk rundunar ya dan dan kada ya debo ha ɗan ƙwarori ya ɗebo amma ji bala'in da sun kai don akwai annaya da ƙiya da waliya Allah to shi ne annabi ce wa man ada auliya Allah duk wanda ya ƙiyayya da waliyan Allah faqad baraz Allah haƙiƙa ya yi fito na fito da Allah bil muharaba ga faɗa ni ko na san duk wanda ya fito na fito ga Allah da faɗa ba wata riba tare da shi ku tambayo in na ya fito na fito da buratai ku jiya sun sha da daɗi to Allah shi ubangijin buratai inna Allah sannan magana ta uku kuma da annabi yayi in ji mu'azu yace inna Allah lalle Allah yuhibbul abrar yana son bayi masu da'a Allah ya sanya mu cikin masu da'a al-atqiya bayi masu tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin masu tsoro nai al-akhfiya bayi masu boye ayyukansu Allah ka sanya mu cikin masu boye ayyukanmu alladina in gabu su ne waɗanda in ba su nan lam yuftaqadu ba za a bincike su ba ina ne ɗan an yi kwanaki ba a gane ba da ka ji an bincike ka to wata tsiya hake cikin wannan al'umma jama'a mun ba ganin wane to za ka iskan ma akwai wani role da haka playing amma wanda ba kowa ba ɗan an yi wata uku akwai mai tunuwa da shi ko mai tunuwa da to irinsu kun fahimta boyayyun mutane kenan wa in hadaru in ma sun halarto suna nan present lami urafu ba a sanin suna nan yanzu in sarkin musulmi ya taho ne ya zanna akwai duk garin ga kowa sai ya ji ai sarkin musulmi ya taho ko gwamna ya taho nan sai ya ce wallahi yau hadda gwamna ya zo wurin wa'azi kaga ashe ya nuna wata ciya ce kenan ko to amma mutum nawa ke zuwa ayi wa'azi yau ayi gobe ayi jibi ba a ko san ya zo ba to irin su boyayyun mutane waɗanda Allah ya ɓoye abinai ƙulubuhum zukatansu su irin waɗannan masabihul huda su ne fitillu na shari'a Allahu akbar ya juna suna fitowa su waɗannan mutane min kulle gabara daga kowace ƙasa mai ƙura muzlima wadda abbaƙa irin me ma'anar wannan jumlar suna fitowa min kulle gabara daga kowace irin kura ma'ana ƙasa mai kura musulma mai duhu irin waɗannan mutane talakawa ne za ka iskan ma gidajensu da inda suke rayuwa wuri ne babu wani abu na ni'ima kura gare da kuma duhu babu fitillu babu ni'ima babu abin ga to suna irin waɗannan mutane mafi yawa irin gidajensu kenan inda suka fitowa kun fahimta To sai dai wannan hadisin duk da yake yana da kyawun ma'ana, amma kuma hadisi ne da ifin jiddan domin cikin isnadin sa akwai mataro. Da ifi ne jiddan, sai ku samu yadadun da jimun. Rawahu Ibn Majah, Imam Ibn Majah ya rawaito shi wal Hakim da Hakim wal Baihaqi da Baihaqi fi kitabuz Zuhd cikin littafin sa Kitabuz Zuhd wa gairihi da wani littafi na Baihaqi wanda ba don Baihaqi yana da littafai da yawa. to akwai cikin littafan da Imam al-Bayhaqi ya rubuta akwai Kitabuz Zuhdi to ya fitar da wannan hadisin cikin littafin Kitabuz Zuhdi wa gairihi da kuma wani littafi wanda ba Kitabuz Zuhdi ba qala al-hakim hakim abu abdullah an-nisaburi ya ce sahihun wannan hadisin ingantacce ne wala illata lahu shi ga ido ne bai ga illa ba ga hadisin amma sauran malamai sun gani dama hakim yana cikin mutasahiluna masu sakaci ga inganta hadisi yana ta zahuli kware ga inganta ga ga ga da'ifanta hadisi kun fahimta don hakan ga kun je takarijin da hakim yayi ko yace sahihun wannan hadisin ingantacce ne wala illata lahu babu wata illa ga rai kaga in mun kabi maganar hakim sai hadisin ya zammi sai ya zan sahihi to yaya za a yi a ce babu illa alhali akwai rajulun matarukun cikin isnadin amma shi hakim Allah bai gwada mai shi ba kun fahimta Allah ya gafarta mu hakim don haka wannan hadisi hadisi ne da ifin jidda Allah ya sa dai kun fahimci jumlolin hadisin mu wuce ko a sake maimaita shi a yayi ko to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba ya ce wa an mahamud ibn labidin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل إذا جزى الناس جزا يسامك كو جز ko juziya juziya to duk yana fassarwa idza zujiya nasu bi a'malihim amma abin da yafi kyawo idza jazan nasu bi a'malihim amma ko haka nan kun ka bar shi yana fassarwa ko yaqulu Allah azza wa jalla idza idza idza zajan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an رواه أحمد بإسناد جيد وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره با وغيرهم با وغيره غيره يسامك كو وغيرهم غيره eh to madalla hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Mahmud dan Labid anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna akhawafa ma akhafu alaikum mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine ashirkul asgar shirka karama subhanallahi shirka karama karama shirka me karama shirka kalu sai sun kace wa mashirkul asgar ya rasulullah me karama shirka kuma ya manzon Allah kala sai yace arriya riya ita ce shirka karama kaga tunda annabi yace shirka karama ashe yana fa'idantar da mu akwai shirka babba kenan me shirka babba duk abin da ya kai matsayin kafirci wanda in kai yana raba ka da addini shine shirka babba kamar bautar wani Allah kun fahimta to sai ya ce shirka karama shine riya ya Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya zai ce idza jazan nasa in zai in ya saka ma mutane bi amalihim game da ayyukansu gobe kiyama in Allah ya ba kowa sakamakon aikin da ya aikata ga waɗanda sun yi sallah amma da riya sun yi azumi da riya sun yi zakka da riya sun yi hajji da riya sun yi sadaka da riya duk ayyukan sun sa riya su ga hutsaye sun yi kwamba Allah bai ba su sakamako ba to yan ƙara ba kowa sakamako sai Allah ya juyo gare su sai ya ce musu idhabu ku tafi illa alladhina kuntum tura'una zuwa ga waɗannan da kunka zan kuna nuna musu ayyukan ku fi duniya a duniya ayyukan da kunka aikata na addini ba kun yi ne don su su gani ba to sai Allah ya ce ku tafi inda suke fanzuru ku diba hal tajiduna indahum jaza'an ko za ku samu sakamako gun su tunda ba ni kun kai ba kun ga waɗancan da sun kai don da gafsan na ba su sakamako kun fahimta ku ko kun yi kuren hanya kun yi kuskuren hanya ba don da kun kai ba kun yi ne don wasu su gani to yanzu na ba ku dama kaga za a ba su right to fair hearing na ba ku dama ku ta inda waɗannan da kun kai salfi in ka zo aikin hajji sai ka yi salfi ka turo musu don su gani ku ta gani hajjin ka ni kan baka da lada wuri na don baka yi don ne ba inda ka yi hajji don ni kaga aljanna ita waɗannan hajji don da kaga ga sunan su dan Umar su dan Abbas su Sa'id ibn Musayyib da sauransu da nayi hajji don Allah kaga inda an kasa su kai ko kayi hajji don a ce ai ya tai hajji kayi salfi ka turo don haka ta inda waɗannan da ka tura ma ayyukan ka gani wayan ka turo ma salfi din Allah ya gafarta mu wani malamin mutumin Bauchi kwanaki ya karanta hadisan ga komai kama da shi sai ya ce gobe kiyama da yawan mutane Allah zai tura su ne wurin abokanansu duk aikin ibadar da kai yawan sai ka tura ma abokanka sai ka yi salfi ka tura ma abokan ga kanan kayi abu kaza ko kana abu kaza to kaga waɗannan abokanai da ka tura ma yan facebook da whatsapp da sauran shegantaku to Allah zai ce ma ta ka gani wurin su kana ko kana samun sakamako ni kan baka sakamako ni don ba don ne kai ba jama'a akwai abin abin tsoro ga wannan hadisin ko babu don hakan ga wanga bai isa mu kama kan mu ba kaga mun yi hadisai dai masu yatun cikin bulugul marami har ga cikin wannan littafin at-targhib wa tarhib game da manzon Allah yana faɗin falalar masu boye ayyukansu Allah yana son bawa mai boye aikinsa kun fahimta to ashe duk abin da ba shari'a ba ta nemi mu bayyanar da shi ba to mu boye shi yafi Allah ka shiryar da mu ka tsare mana ayyukanmu sai Allah ya ce musu izhabu illa alladhina kuntum tura'un fi dunya ku tai zuwa ga waɗannan da kun zan kuna nuna musu ayyukan ku a duniya fanzuru ku diba hal tajiduna indahum jaza'an ko kuna samu wani sakamako gonsu in sun ka tahi inda waɗannan da sun ku asalfi suna da wani sakamako da za su basu babu ashe mu yi kokari mu kame mu kare ayyukan mu jama'a da gari Allah ya tsare mu to shine nace ya qulullahu azza wa jalla idza jazannasa ni ganawa idza jazannasa ku ko kun kace idza zujiyan nasu in an ka saka ma mutane kaga naku ya zo mabniyun alal majhuli ne ko nawa ya zo mabniyun alal fa'ili kun fahimta idza zujiyan nasu in an ka saka ma mutane kaga mamniyun alal alal majhuli in an ka saka ma mutane ni ko nawa yace idza zajan nasa da ya amale in Allah ya saka ma mutane game da ayyukansu shine bambanci kawai rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin bi isnadin jayyid da isnadi mai kyau haka yake wa ibn abi dunya da ibn abi dunya wal baihaqi da imam al baihaqi fi zuhd cikin littafin su kitabuz zuhdi wa gairihi da wani littafi na baihaqi wanda ba kitabuz zuhdi ba kun fahimta to kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi kan tagariya ya inganta ko bai inganta ba ya inganta don haka ku yi anniya da ya ku musulmi qala al hafiz rahimahullah hafiz hafiz al munziri kenan Allah shi mai rahama ya ce wa mahmud ibn labid sahabin da an karuwaito wannan hadisin ko mutumin da an karuwaito wannan hadisin gare shi mahmud dan labid ba ya ce wa an mahmud ibn labidin ba ra'an nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi wallam yasihha lahu minhu sama'un amma kuma bai inganta daga Mahmud ibn Labidin cewa ya ji magana daga annabi ba fi ma a raga abin da nake gani ni Imam al-Munziri wannan ra'ayin Imam al-Munziri domin an yi sabani malamai sun sabani Mahmud ibn Labidin sahabi ne ko tabi'i wasu na ganin ba sahabi bane wasu na ganin sahabi ne to rikicin ne zai kawo muna shi ne ya ce mahmud ibn labidin ra'an nabiya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wallam yasihha lahu minhu sama'un amma bai inganta ga mahmud ibn labidin cewa ya ji maganar annabi ba fi ma a raga bin nake gani wannan gani ne ne Allah shi mai rahama yace wa qarhar raja abubakar ibn khuzaimah Imam Abubakar ibn Khuzaima ya fitar da hadisin Mahmudin, hadisin Mahmud din can al-mutaqaddim wanda ya gabata, hadisin gada an ka gabatar. Qabla hadha gabanin wannan ko fi sahihi to hadisin Mahmud ibn Labidin ga ya can an Mahmud ibn wanda an ka ce rawahu ibn Khuzaima fi sahihihi wanda nace muku hadisi ne hasanan. yace to abubakar ibn khuzaima ya fitar da hadisin mahmud al-mutaqaddam wanda anka gabatar qabla hadha gabanin wannan fi sai cikin littafin sa ma annahu la yukhriju fihi shay'an min al-marasil duk da cewa shi ibn khuzaima yayi alƙawarin ba zai fitar da komi na hadisai mursalai ba cikin littafin sa to ashe tun da ya fitar da hadisin mahmud shi ya nuna ashe ba mursal bane ashe mahmud sahabi ne ba tabi'i ba وذكر ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يا أنبتا أن البخاري قال شاء إمام البخاري رحمه الله ياتي له صحبة محمود ابن لبيد كان صحابة النبي kun fahimta haka imam al-bukhari ya ce ƙala kuma ya ce ibn abi hatimin wa ƙala abi babana ya ce la yu'rafu lahu suhba ba a sanan mai da zama sahabi ba kaga sabanin baban ibn abi hatim ya saba ma magana ce ta saba mata bukhari shi bukhari ya ce lahu suhuba shi ko ya ce la yu'rafu lahu suhuba wa rajja ibn abdul bayri ibn abdul bayri ya rinja yadda anna lahu suhuba cewa shi sahabi ne wannan shine daidai wa qarrawahu dabrani imamu dabrani ya ruwaito wannan hadisin bi isnadin jayyidin da isnadi mai kyau an mahmud ibn labid daga mahmud dan labid an rafi ibn khadij daga wani sahabi rafi dan khadij ka gani shubha ta mahmud ya riski annabi ko bai riski sahabi ne ko ba sahabi bane kaga ta gushe don yanzu an ce mahmud ibn labid ya karbo wanda shi babu sabani sahabin annabi ne rafi dan khadij wakila amma an ce inna hadith mahmud hadisin mahmud dan labid huwa sawabu shine sawaba cewa mahmud ya ce manzon Allah ya ce duna zikir rafi ibn khadijin fi ba tare da ambaton rafi dan khadijin ba ciki nai wallahu a'lam to kun ji wannan rikici da malaman hadisi sun kai ko game da wannan bawan Allah yanzu ko mu muna iya yanke wannan rikici da yake magabatan mu sun yanke don Imam Bukhari ya yanke ce lahu suhba ko sannan Hafizul Maghrib Ibn Abdul Bari yace lahu suhba kaga duk dai sun tabbatar da yana sahabanci to yanzu an yi sabani su Imam Bukhari sun ce yana sahabi ne wasu malamai yan uwan sun ce ba sahabi ba ne magana wa za mu ingantawa kuma duk wanda mun ka inganta sai hun kawo dalili magana wa za mu ingantawa da dalili eh magana bukhari ita za mu inganta cewa mahmud din labi sahabi ne ko to me dalilin ku don buhari ya faɗi koko don me me dalili eh Madalla, mun karanto hadisin Mahmud ɗan Labirin cikin littafin Bukhari da na Muslim da sauran littattafai. Mahmud ɗan Labiri ke ba da labari, yace aƙaltu majjatan majjaha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama fi wajahi. Na hankalci wani tofi da ruwa da manzon Allah ya tofo shi ga fuskata. Yaya abin ya faru? Imam Bukhari kamar yadda ya kawo shi wani wuri yace wata rana manzon Allah ya kai ziyara gidan su Mahmud ibn Labid lokacin Mahmud yana yaro yana yaro shi ya jawo rikicin ai Mahmud ibn Labid yana yaro sai manzon Allah ya kai ziyara gidan su Mahmud to akwai rijiya nan gidan su Mahmud sai manzon Allah ya ce Mahmud ya ɗebo mai ruwa ga rijiyar sai Mahmud ya zura guga cikin rijiya ya ɗebo mu manzon Allah ruwa ga guga yabba manzon Allah manzon Allah ya sha ruwa ga guga kun fahimta da ya sha sai manzon Allah ya gunda ga bakinsa sai ya furzo ga huskan Mahmud ibn Labidin shine shi Mahmud ke cewa aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi na hankalci da hankali na lokacin da manzon Allah ya gunda ruwa ya furzo su ga fuskata da hankali na kenan ina da wayo ashe ya riski manzo Allah ko bai riski manzo Allah ba ya ji maganar manzo Allah ko bai ji ba ku ta ku faɗa musu ko bai ji komai ba ya ji manzo Allah ce Mahmud da ki guga ka ɗebo min ruwa don haka Mahmud ibn Labidin sahabi ne ko ba sahabi bane bamu da wani babu bamu da ƙwara azzarra na shakkun Mahmud cewa sahabi ne Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi sai hadisi na gaba yace wa an abi sa'id ibn abi fadala kaga ba abu sa'id al-khudri ba kenan akwai abu sa'id kuma ibn ibn al-mu'alla yace wa an abi sa'id ibn abi fadala radiyallahu anhu wa kana min as-sahaba wasu ba su shahara ba don haka sai an yi musu shaida yanzu yan an ce an umar ibn al-khattabi ana cewa kana min as-sahaba yan an ce an abi huraira ana cewa kana min as-sahaba an aisha ana cewa kanat min as-sahaba saboda waɗannan sun shahara ga kowa duk wanda ya san manzon Allah ya san da su tare da manzon Allah to ashe in inda akwai ragowa ko don tarin su da manzon Allah ya kamata a ce an raga musu to rashin raga musu shi ya fahimta shi mu duk zagi da aibanta da aka yi musu ba su at target manzon Allah at target duk wanda ya zagi sahabbai wallahi annabi ya ka targetin wallahi ban san mai gunduma ba sayyidina Abubakar zagi gaban manzon Allah manzon Allah ya ji daɗi ba ko kuna ganin manzo Allah zai ji daɗi da haka kowa kun haga ya zagi sahabbai kuma annabin ya faɗi haka nan akwai hadisi hasanun yace Allah Allah fi ashabi la tattakhuduhum garadan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abgadahum fa bibugudi abgadahum wa man azahum faqad azani wa man azani faqad aza Allah wa man aza Allah yushiku an ya'khudhu ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sahabbaina kowa Allah ku ban min sahabbaina kowa Allah ka kuci mutuncin sahabbaina shi an ma'anar Allah Allah ai an shidukumullaha an shidukumullaha fi ashabi shine ma'anar Allah Allah fi ashabi ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah game da sahabbai saboda Allah ya sanar sai cewa lokaci zai zo da za a rinka cin mutuncin su kuna wa Allah ko ba kuwa Allah to annabi ya haɗa ku da Allah kowa Allah ka kuce mutuncin sahabbai ne da haka duk mai wa Allah ba zai ci mutuncin sahabi ba shi ne ya ce Allah Allah fi ashabi la tattakhuduhum gardan ba ka ku rike su target bayan wucewa ta me target abinda an ka kafe ana gasa harbe harbe kamar a ce ga icce can ko ga dutsi can kun san bai halatta a yi tsere ta halbi ga abu mai rai ko sai dai wanda bai da rai a ce ga icce can duk wanda ya halbe shi to abinda an ka kafe ana emin ɗine ga ba wanda duk ya halba ba shi yaka emin ba to yadda kun ka san kowa duk wani mai kibiya yana targetin din wani maharbi na targetin din target to don Allah ka kuma da sahabbai na matsayin target duk wanda ya kwaso shar sai bisa gare su don Allah ka koyi haka nan inji manzon Allah shine la tattakhuzuhum garadan ba'di sai annabi ya ci gaba da cewa faman ahabbahum duk wanda ya so sahabban nan fa bihubbi ahabbahum saboda so na yake son su ni yake so shi yasa yake son su wa man abgadahum wanda duk ya kisa habban nan fa bi bugudi abgadahum ni abba so shi yasa ya laka gare su alaka ga sabara ne a halbakar sana wallahi ban san mu wanda ke son manzon Allah amma ya kiyar sahabban manzon Allah ba yanzu ga kunan ba ku ne sahabban bello ya ba ba don Allah duk wanda ya ci mutuncin ku ya raga min ha kun gani don hakan ga duk wanda ya ci mutuncin sahabban nan to manzo Allah ya ci mutunci shi ne ce fa ma abgalahum duk wanda ya kiyayya da su fa bi bugudi abgalah saboda kiyayya da ni ya aza musu kiyayya ni abba ya so ni ya katagetin amma ya san yana faɗin mugunyan magana game da manzo Allah zuma kashe shi shi yasa bale bare ya laka duk wanda ya ci mutuncin Aisha ai bai raga ma annabi ba duk wanda ya ci mutuncin Abubakar ai bai raga manzon Allah duk sahabin da ka ci mutunci ba ka raga manzon Allah ba sai ka ga an kama mu'awiya an yi mai kaca-kaca wai kun san matsayin mu'awiya dan abi sufyana yana daga cikin waɗanda ɗan an ka sauka in jibril ya zo da wahayi na alqur'ani manzon Allah ya kire shi mu'awiya zo rubuta yana cikin marubuta alqur'ani sakatarorin manzon Allah da ko cikin sahabbai mu'awiya ba baya yake ba sakatare na daga cikin sakatarorin manzon Allah me yake rubuta manzon Allah wahayi amma zai ka ji wani iskan yaro wanda uwa ce ko wankan jawa bata iya bai shugabacin muawiya shi na addini ya kai shi an mai addini muawiya abba mai addini ba Allah ka shiryar da mu ka shiryar da su to shi ne a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma abgalahum fa eh fa bi bugudi abgalahum sai ya ce wa man azahun duk wanda ya cutar da sahabbai faqad azani ya ga cutar da ni wa man azani wanda duk ya cutar da ni faqad azallah hakika ya cutar da Allah wa man azallah duk wanda ya cutar da Allah ko yushiku an ya akhudha wa an ya kusa Allah ya kama shi kaga waɗannan ga sunan Allah ya kama sun ba a ce ko ina ba Allah duk mai cin mutuncin sahabbai Allah ka kama shi ya Allah duk mai cin mutuncin sahabbai Allah ka kama shi Allah duk mai cin mutuncin sahabbai Allah ka hada shi da burutai hada su da burutai ya Allah burutai burutai to sai ya ce wa an abi sa'id ibn abi fadala radiyallahu anhu wa kana min as-sahaba ya kasance daga cikin sahabbai Ala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kula ce naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin in Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe yawmal qiyama ranar qiyama liyaumin ga wani yini lareba fihi wanda babu shakka game da shi yana lareba fihi ba shakka game da yinin yana nan tafi to in Allah ya tara mutane gaba ɗaya ranar kiyama filin filin kiyama nada munadin wani mai yi kuwa zai yi kuwa wani mai shela zai yi shela ya ce mi ya ce man kana asharaka fi amalihi lillahi ahadan man kana asharaka adan duk wanda ya zan ya hada wani fi amalihi cikin aikinsa na ibada lillahi ga Allah aikin ibada da aka yi don Allah duk wanda ya san ya hada wani cikin aikin nan falli ya dalum sawabahu ya nemi sakayyarsa min indihi wurin wannan da ya hada da Allah don mi fa inna Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala a ganin shirka shine mafi wadatar abokan tarayya an shirki daga shirka kamar yadda ya taba cikin hadisi manzon Allah hadisi na kudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah tabaraka wata'ala ya ce ana aga na shirka ya ana shirki man amila amalan asharaka fa asharaka ma fihi gairi taraktuhu wa shirkahu Allah tabaraka wata'ala ce ni ne mawadat ni ne mafi wadatuwar duk waɗanda ake tara duk waɗanda kasa ana hada da Allah to Allah ya fi su wadata don haka ga duk wanda ya tashi duk wanda ya aikata wani aiki na ibada sai ya hada wani tare da ni ya hada wani tare da Allah Allah ce na bashi da wannan da ya hada ni na hada hannuna ya ta inda wannan don haka wannan shelar za'i ga gobe kiyama man kana ashraka fi amalihi man kana ashraka adan duk wanda yanzu ya hada wani fi amalihi ga aikin sallallahu wanda yayi don Allah falle da bahu ya nemi sakayya same indihi wurin wannan da ka hada da Allah fa inna Allah domin Allah a ganin shirka shine mafi wadatu abokanan tarayya an shirki daga shirka Allah bai sa hannu ne ga duk abin da an ka hada shi da wani da ka hada Allah da wani kai don Allah kuma don wani ya gani ko don wani ya jiya to Allah ya fidda hannu nai ta inda wannan ka gani in kana samun sakamako rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito ya fi tafsiri cikin kitabut tafsiri min jami'i na littafin sa sunan tirmidhi akwai kitabut tafsir to cikin kitabut tafsir ya rawaito wannan وابن ماجه ده امام ابن ماجه وابن حبان ده امام ابن حبان في صحيحه والبيهقي ده امام البيهقي في الشعب cikin littafin sa شعب الايمان wannan hadisi hadisi ne hasanun kun ji wannan hadisin mu na karshe insha Allah ta'ala yau yace wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك hadisin mu na ƙarshe wa insha Allah ta'ala an karɓo shi daga Abu Hurairah yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalce manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce ana aga na shuraka'i ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya ana shirki daga tarayya duk waɗanda ka sa ana hada ne da su ana tara ne da su to duk na hisu wadata faman amila li amalan don hakan ga duk wanda ya aikata wani aiki li saboda ni a sharaka fi gairi ya hada wani na cikin aikin nan fa ana minu bari ni na barranta daga aikin wa huwa shi aikin lillazi asharaka ya tabbatar ma wanda ya hada da ni na bin da hannuna na ban mu wancan don a gobe kiyama ka tai inda ya gani in yana da sakamako ya baka rawahu ibn maja imam ibn maja ya rawaito shi wal lafdh law lafazin nashi ne wa ibn khuzaima da imam ibn khuzaima fi sahihihi wal baihaqi da kuma imam al baihaqi fil asma'i was sifat cikin wani littafi nashi al asma'u was sifat warwa ibn maja taqatun marwaita ibn maja amintattu ne haka yake shi kuma wannan hadisin namu na ƙarshe hadisi ne sahihi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi Allah ka tsare mu daga riya ka tsare mu daga shirka babba da karama wanda ta bayyana da ta boye subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika